Jama'a masu saurare maza da mata, barkanmu. Amma a gulguje zan jeho muku wata tambaya. Wai shin waɗannan al'amurra da ke waruwa a garin Ratanga na lahiya ne ko? Lalle wani aiki sai kuɗi. Hangara da sangare. wai shin waɗan kaji ne suke yi ko kuwa ba ma wannan ba kai maganin nan da an kayo oda da ƙasashen waje ya samu isowa a garin ratanga koko yanzu gaba ɗayanmu mu saurari rediyoyinmu don mu je ya za ta kaya a cikin shirin namu rayuwa kenan takwas takardar murabus.
Ladidi kanta a duke ba a taka ko guda a jikinta kuma ta shigo cikin lakwal. Wannan makaranta tana tuna mata da abubuwa da yawa masu ban shawa. Ta so makarantar nan sosai kuma ta buƙaci ta yi karatu. Sai dai kash. bayan ta ɗauki ciki sai ta bar zuwa lakwal har yanzu tana jin muryar bubakar mai kula da littattafai amma ladidi wannan ba za ta zama hujja ba ta a ce ke baki ta ɗeki a makaranta ba kuma ai ba wani abin kunya ne ba haka lalle akwai matsalolin da sun kami kyawa amma nan duka wata dama ce can da mana zaki amfani da ita domin rubuta wannan ɗaya zaki ladidi na bakin ƙoƙarinta domin ta nuna ma mutane cewa da ya cancanta ta riƙe yara a wurinta kamar yadda alƙali ya ba da umarni ta shigo kanta a duke a cikin makaranta ta tsaya gaban wata mace salamu alaikum
wa alaikum salam ina kwana madam lahiya lawallahi ni ce mai kula da wannan makarantar ta yara mike tafa da ke mi zan miki eh dama diyata ce ina diya mai shekara uku na ce in zo in kawo ta ko an rubuta ta ko da yake ma an fara karatu eh an fara amma dai za a dauke ta insha Allah in yau in gobe kika kata in Allah da za mu dauke ta kin ga wanga ajin ma da kike gani kayan wasa ne na yara ga su nan komi da komi akwai wanda suke bude ma yara kai su samu ilimi su samu kuzarin karatu kai masha Allah na ji daɗin ganin wurin ga a gaskiya Salima in na kawo ta wurin ga za ta ji daɗi ba ma salima ba ko ni da na ga wurin ga gaskiya na ji daɗi yaro zai ɗauki ilimi mai kyau ko a zuwa gaba karatu ba zai bashi wahala ba yanzu nawa ne kuɗin karatun makaranta to ga shi ki diba to kai masha Allah to madam amma yanzu zan tahiya ni da babanta abinda muka sasanta mun zo mu kawo ta to shikenan babu matsala insha Allah za mu yi jiran ku in ma dai kahin ma ki zo dai kawai ki kira nan Allah yarda to madam sai an jima aha to
ladidi fa ta yi niyya yau ni aka kawo ma ziyara a shagona
jama'a masu sauraron mu barka ku da warhaka shirin namu za mu tsara shi kamar haka wai me yasa wasu maza suke hana matansu zuwa awo suke kulle su cikin gida ba sa barin su je su ga likita wai me yasa haka to duk wanda ke son ya tsoma baki ne a cikin wanga shiri namu zai iya kira da lambobi kamar haka 21 18 kuma duk wanda zai kira ya aje hankali ne ya yi magana cikin ladabi da biyayya cikin kwanciyar Iya.
hankali Rike mini yaran ga galamini can ya je muna son tem tattamna.
Alamin ya taho.
Eh, A to ba matsala kawo su ku tai ku tattauna ku tai ku tattauna ku da shi.
aha.
Ladidi, kai na ji daɗi. Kenan kin kira ne dai don kin yanke shawarar cewa mu koma mu zamna tare ko?
A'a, ba sabida wannan na kira ka ba. Na kira ka ne don mu tattamna wace makaranta ce ya kamata a sa yaran ga.
Eh, wannan gaskiya ne.
Ya ce a sa su karamin makarantar ga ta nan ga. Don kodan da yake ma an fara karatu, na je na yi magana da babbar ciki, ta ce ina iya kawo su yi karatu.
Eh, haka ne, haka ne wannan magana ta yi. Amma to abin da nake so ki sani nan mm, Ladidi, shi wannan maganar makaranta fa fi sabilillahi ina son ta. Amma kin ga dai Muhammadu shi ɗa namiji ne. Ya riga ya fara karatun shi ko su ko wannan kannai nashi mata. Shekarunsu ba su kai ba muna iya haƙuri hal a ɗan jinkirta a gani har shekarunsu ya kai.
ta ya za ka cewa muhammadu dan yana namiji ya zanki tahiya a makaranta su su zamana ba ba su tahiya su ma su ne sun kai kina so yake a ce muhammadu ya yana gaba da su sosai da karatu ko ko yaya ne su Saurara.
ma ya kamata a sa su duba ladidi ba haka ba wani ke nihi ba na ce ba a sa su bane ki duba wannan harka ce ta kuɗi kuma in kika duba ni lamini ina bakin kokari na ciki ko maganar in- ingancin rayuwarsu da ci da sha da suturarsu dan abubuwan da nake samu gaba ɗaya ina kawo bakin kokari na dan dai in ga an ci- an cimma buri shi kuma muhammad da ke gani lakwalkin da ni da mammani hu muke gangamawa da dan abin da nake da shi ana t- t- gangamawa ta yi in kuma ke kina da wani abu ko kina da kuɗi a aikin da yake sai a sa a sa su lakwarkin to di ba ka gani laminu aikin gada nake yi a makarantar littattafai kudin bai isa a biya ni in ce in yi wannan in yi wannan amma yanzu diba bar shi zan tai wajen ramatu in tai ta samo mana aiki a shagon nan na kitso
to babu lahi yo ladidi ina zaki tsaya mana haba muna la ila kai jama'a ladi to shikenan Ladidi ta ƙetar hanya ta nufi shagon kitson Ramatu. Ladidi ta yi niyya.
Amin alaikum salam. Ah, Ladidi, Mm, ramatu kin gani kuma ina shige-shigen wuyar shago. Ba na ce miki na riga na ɗauki wata mai mina aiki ba.
haba ramatu bayan na gaya miki na ce miki kuɗi nake so ina son in sa ɗiyata makaranta ya za a yi ki mina haka To ya zana yi ne. Na riga na ce miki, ba ni son abun da kike yi mini. Abun ban ji daɗin shi ba kwarai da gaske. Sai ki zo ba a kan lokaci ba, ko kuma ki zo kina mini wasu abubuwa da ba su burge ni a cikin shagona. Ni kuma ina son ɗauki mutum da zai mini aiki tsakani da Allah. Na hu son a ce ni da ke mu'amalar mu ta zamanto kamar da. Amman kash, to ramatu na san wannan aikin ban dace da shi ba amma na gode da kika gaya min gaskiya zan bi wata hanya daban to na tabbata da zaki ciwo kan wannan matsalar. Allah ba da sa'a.
to ramatu sai an jima
A nata share, hankuri ta gamu da turawa ɗan jarida. Ta mishi alkawalin labarai a kan tuwatuwan magungunan likita da ake yi.
kenan a ganin kamalan maganin gargajiya ya fi komi inganci Eh haka ne, haka nake tsammani malam.
na gode malam duk da ra'ayinka ya bambanta da ra'ayin wancan na farko wanda ya ce rishin barin uwa da ɗa su je su ga likita tamkar kisan kai ne radio ratanga radio ne mai waye kan al'umma radio ratanga radio ne naku ne duk da muna da sauran minti goma sha biyar kahin mu shi- mu liƙe shirin namu kada ku manta kuna iya kiran mu akan Assalamu alaikum, iya.
Kai, hankuri. Muna Muna lahiya, lau hankuri, muna lahiya.
Lahiya lau ya A to, kasuwa.
Lahiya lawalla hankuri ya zancen ƙungiyar hannatu.
A alhamdulillah wurin aiki yana tahiya daidai yadda ake so.
kai hankuri gaskiya ina miki barka ke ga dai wurin shari'a ga ke samu ke aka ba gaskiya kuma an baki wani a abun ga ashe yaran ganaki duk dai komi ya tai daidai ke gaskiya hankuri ya kamata a ce yaran ratanga kanar da manyan su su koyi da ki gaskiya a jinjina miki dan ke kai sarauniyar mata Kai, Jean Paul, kai kaɗai ne a nan.
Hankuri ni kadai ne.
Ina iya zawa mu yi wata 'yar hira kaɗan.
Ah, ba matsala ba damuwa.
iya na ta yi mu yi magana da jamfala akwai wa- wata magana da za mu yi to babu laihi babu laihi hankuri je ka mana babu laihi
Eh, jean paul Ha, hankuri, ya aiki aiki da godiya.
ya kuka kare da zancen magunguna a ma'aikatarku na ji har da wani magani mai suna amoxicillin mai kare garkuwar jiki shin a tunaninka sani baya da hannu a cikin wannan matsalolin A'a, ko kaɗan. Wai ma hankuri ina kika samu duka wanga labaru. To, Dokta Sani da ke gani duk abin da za a yi a cikin gidan likitan nan sai ya shawarci dukkan ma'aikatan shi. Kuma lokaci zuwa lokaci ma, 'yan kwamiti suna zauwa suna yi mana tambayoyi kuma mukan ba su amsa daidai abin da suke bukatar sani. Ba mu da Kenan wata dai- matsala.
kenan dai magungunan ku ba su da matsala ko kaɗan to ya yi kyau gaskiya ya yi kyau Matalla.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
walaikum salam Jean Paul barka da Kai, kai.
abokina ne.
To da dama hankuri muna lahiya.
eh lahiya laulamino To madalla.
to jean paul na yi murna da ganinka sai an jima na tahi To Ah, hankuri to sai an jima.
sai an jima. Ka amma abokina kai hakuri ho nayi nayi latti gaskiya.
ba komai abokina wai abokina wai wace shawara ce kuka yi da kai da ladidi na ga sai biyar da kake a baya A'a ba wani ne nake biyar ta ba. Wani dabara ce ta kirkiro ta ta- ta taci kuɗi na kawai. Wai so take a biya ma yarinya na 'yar karama lakwal. Ha ba. Yau in wata dabara take so ta kirkiro ta- a- dan ta samu kuɗi ai ba sai ta bi ta nan ba.
ha kai ko laminu ha ba wannan karan wani ho ina ganin ladidi tana da gaskiya saboda allah ho laminu tsakani da allah tarbiyyar yara abin wasa ce laminu A'a, ai ba tarbiyyar ya- ba abin wasa bace na sani amma in ka duba shi Muhammad da yake ya girma ya isa lakwalkin ai na sa shi su ma waɗannan 'yan mata su jira lokacin su yayi sai a sa su
ni dai abin da nake shawarta ka laminu ka ba da ƙarhinka wajen tarbiyyar 'ya'yanka kuma ka bar nuna bambanci tsakanin ɗiyanka ka ce wannan mata mace ce wannan namiji ne ka tsaya ka kula da tarbiyyar 'ya'yanka gabaki ɗaya laminu a'a a'a Jean Paul baka fahimce ni ba ba wai ina nihin in bambanta ɗiya mace da namiji ne ba a'a kawai abin da nace shine Muhammadu babba ne ya girma ya isa lakwal yana karatu su ko waɗannan ɗiya mata ba su girma ba su haƙura har lokacin su ya kai a sa su amma kuma in ka duba ai harka ce wata kai kanka ka sani abu ne na jijjigal a jihu harka ce ta kuɗi laminu kenan yau kai baka tunanin cewa in dai dan magana kuɗi ce Allah na tuba laminu ka san da cewa ai ni zan iya sa hannuna ko a'a ban da tabbas ban da tabbas to ka kwantar da hankalinka laminu ni in dai magana kuɗi ce kada ka bari kuɗi su zamanto shamaki wanda za su hana ka tarbiyyar ɗiyanka laminu ni zan sa hannuna ni na gaya maka wannan magana to shikenan nagode in dai haka din ne a to shi kenan ni bari ina son kafe iya na samu kafe kofi guda ko kana bukata laminu kai ka so ka ji wata irin tambaya ina so mana lima ka ba da ni a kawo shi
A ƙarshe Laminu ya yarda ya ƙara ma Ladidi kuɗi domin ta rubuta ɗiyatta a makarantar yara ƙanƙana. Kenan Jean Paul bai magana banza ba.
salamu alaikum wa alaikum salam eh hankuri shigo mana
ina kwana turawa lahiya lumi hankuri ya kamata duk abin da za mu yi mu yi hankali a ciki ni ce faruwa
eh na samu tabbacin cewa akwai hannuwan manyan mutane a cikin harkokin ga na saide-saiden magungunan ga na jabu saboda haka ya kamata a ce mun yi la'akari kuma mun yi hankali in maganin nan na jabu ya samu ya shigo cikin likitan gata ratanga to akwai likitoci waɗanda ke da hannu dumu-dumu a cikin saide-saiden maganin nan na jabu
aiko sangare ya san dr sani tun da daɗewa da shi kadai zai iya jagwal ɗin nan a cikin asibiti to yanzu abin da ya kamata hakuri ki je ki binciken takardun Dr. Sani saboda mu samu tabbacin akwai hannunai dumu-dumu a cikin cuwacuwa saide-saiden magungunan ga na jabu ko ku babu hannunai saboda ba mu iya zargi ne haka kawai ba mu da wata hujja
turawa ina son komawa gidan dr sani da zamani da diyana ba ka ganin cewa in ɗan jira kaɗan don mu gani in ba shi da hannu ciki na fahimci abin da kike son ki faɗi hakuri saboda a gaskiya yanzu duk abin da za mu yi ya kamata mu yi dogon nazari mu yi shi saboda akwai manyan mutane a cikin cuwacuwar ga ta saide-saiden magungunan ga na jabu kenan ya kamata a ce mun yi hankali turawa ai ba na iya ce ma dr sani na hwasa da zuwa gidan shi tun da na rabu da mijina ai sai ya yi tunanin wani abu
hankuri in ku akwai hannuwan dr sani a cikin cuwacuwar ga ta saide-saiden magungunan ga na jabu kuma yaga kina nan kina nannokewa kina kokkomawa baya to wallahi bincikenmu zai wa ruwa in ko haka ya faru ke gaba zai hana miki dibin dukkan wasu takardu ne kuma za a hana miki da hira da dukkan wani wanda a cikin likitar ga in ko haka ya faru wallahi an maida ki saniyar wari
kyau hankuri ni na yi zaton ba za ki zo ba ma
ha ba sani ya haƙuri mana wata yarinya ta zo wajena na azamma muna karewa da wuri na so ma in kira ka a to eh, ba matsala tun daga kin riga kin zo kuma ni na matsu ma dama in ji abin da kike so ki gaya mini shikenan na rabu da yaji yanzu ni zawara ce alhamdulillah dama ai ba abin da nake fatan kama a ce ya kasance da ke da 'yan matan nan kuna gidana a zamne kuma yanzu ba da gaugawa ba akwai abokaina waɗanda za su kula da harkar ƙaurata ku
wajen harkar ya 'yan matan nan baka gani mun yi gaggawa kuwa
to na gane amma ki tabbata da abu guda wannan ɗawainiyar ba ke kaɗai za ki ɗaukar nauyinta ba da hannuna ciki
ina so in tambaye ka wani abu akwai wani tsari da nake so in yi da matasa don su san yadda asibiti ke tahiyar da ayyukan shi saboda shi nake so in yi magana
da ma'aikata da am- da ma'aikata in musu tambayoyi ito lalle ko haka zai dace saboda ya ba aikin namu mahimmanci bayan sunanmu ya riga ya ɓaci tun mutuwa ɗaya sama
ya binciken asibiti yake kuma bayan duka irin tambayoyin renin da 'yan kwamitin nan suka muni wannan bangaren ga inspector zina ita ma ƙarhi da yaji tana neman sai ta samo mai laihi
imini gahara ban yi zaton ranka zai ɓaci
a wai ba na ga laihinki ba ne ba eh amma kuma yanzu ni cikin uzuri nake ina da wasu ayyuka gauga nake yi sai dai an jima dai hankuri cikin ɓacin rai ta rubuta wata lamba a salularta ta yi kira
alo anya mutunan nan ina iya rayuwa da shi anya mutunan da nake so ne kuwa to shi kenan zan ci gaba sai an jima
To eh, jama'a salamu alaikum. Na san da cewa da duka 'yan kwamiti na nan wurin sun san da cewa da da rasuwar iyata. Ko ba haka ba? Madalla. Bayan shi abin da ba ku sani ba shine iyata da ta mutu ta mutu ne da buri da yawa a rayuwarta. Ni da ke ubanta ba zan taɓa yarda ba wannan abin ya tahi a haka ba. Madalla bayan shi ina muku godiya 'yan kwamiti da kuka habani wannan haɗin gwiwa na gabatar da wannan abin.
To jama'a salamu alaikum. Kwamiti ya yi shawara ya gano abin da ke matsar tsakanin shugaban asibitar Tanga da sama uban yarinya akan mutum ɗaya shi. Masu bincike sun yi bincike magungunan gidan likita ba su gano wani lahi daga cikin magungunan gaba. Sai da kwata sani ya ce ai bincike na biyu akan gawa yarinya.
sam sam bari in gaya muku magana guda wannan bincike da za a yi ɓata mana lokaci ne za a yi a banza a yogi gaskiya ko ba zai yi ha kenan dole sai mun matsa musu domin saboda mi kun ga muna tare da 'yan jarida bayan shi nasa tabbata da kwamiti za ta gane cewa da eh, gidan likitan nan da dr sani su ne adda wannan laihin gaskiya ne ko ba haka ba haka ne yawwa Malam Sama ya nufi ofishin Dr. Sani. Ya tar da Dr. Sani yana naɗe rigar shi ta aiki, yana shirin tahiya gida.
Dr. Sani. Na'am. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Dr. Sani muna laya.
Ashi lahiya lau.
Lahiya lau wallahi.
Alan sama.
Ah madalla.
Ina gida.
Eh Dr. Sani da Allah idan baka da damuwa ina son mu ƙara mu dan taɓa zantawa da kai.
E to lalle na amince da haka amma sai dai wani shiko saboda yanzu ana jira na a ɗakin hoshi.
Kai Dr. Sani. Haba. Kenan kai akwai wani abin da ya yi mutuwa ɗiya ta muhimmanci a gare ka?
Ba haka nake nihi ba. kuma abin da ya kamata ka gane a bisa kan harkar mutuwar diyarka na yi bakin kokari illa iyaka duk abin da ya kamata in yi ni na yi kuma ma'aikatan gidan likitan nan su ma na ba su umarnin da su ba da amsa ga duk tambayoyin da za a yi musu bisa kan wannan Haba Dr. Sani, yo in ka yi haka ɗin da abun da bai yi saukin taya ba, me yasa baka tsananta ba? Ka tsananta mana.
Na yi bakin kokari na.
wannan gaskiya ne Ka yi bakin kokarin in ka yi ka'ida ba haka take ba. Ha? Ni abun da na ga Dr. Sani, kawai ya kamata ne kai kokarin ka tattara komai naka ka bar garin nan. Saboda a haka ɗin zai yi ba mu kwanciya hankali a garin kuma zai yi mu yarda da duk abun da kake cewa ka yi a kai.
kwarai
to saurara ka shi abin da za ni gaya maka wannan mutuwar ɗiyarka laihi ya huto daga maganin da kamfanin da aka ba oda kawo magunguna ya yi mu ba daga gare mu bane ba kuma inda ka gane ni nan ne nake jagorancin gidan likitan nan kenan batta yiwa in yi murabu sai da aka kawo shaidar laihin ma'aikatan gidan likitan nan ne ko kuma laihina ne ni To, Dr. Sani, dalilin me yasa ne ba za a kai bincike ba inda maganin ma yake fitowa?
na rubuta takarda na ce a yi bincike wajen kamfanin da ke kawo magani kuma takardar na aika ta ofishin ministan kiwon lahiya a dakantar bisani wannan magana ta ba gaskiya ba ne saboda mun bincika ofishin ma'aikatar lahiya an tabbatar mana cewa takarda bata zo ko ina ba ba su da labarin wanga abu don haka ba mai daba wannan gaskiya ne gaskiya ne Gaskiya ne wannan. Wato, Dr. Sani, abinda mu muke bukata kawai kai murabus.
gaskiya gaskiya
kai yan mata kun samu labarin an swace dan jaridar nan turawa kai shishigi yayi bisa kan harkar ciwaciwon magani mana ka sumi shilani
ko ya samu malaba dan shi ne ba a ganin shi bai wa Allah ɗiyar sama ke saman ma ya zama abin tausayi a yadda ya shaƙu da da ɗiyar wannan tashi ai shi ma yanzu ya zama kaico
ni dai abin da na sani guda da ni da iyalina ba mu sake zuwa wannan gidan likita kabari salamu alaikum haba malam kabar hudin haka mana a yadda muka yi kokowa bisa gidan likitan nan ha yanzu inda mutane bisa zuwa ada ta na an rihe in ku aka rihe gidan likitan nan in dai za mu neman magani sai mun yi tahiya mai nisa
a ruhe ni ban ga amfanin wannan gidan likita ba ha gidan likita da maganin jabu sababi mugun abu
Mandula ya zo ganin Ladidi, ya same ta a cikin ɗakin littattafai na ƙasa. Sun yi rigima a tsakaninsu. A lokacin da Mandula ke ƙwata kuɗi a hannuwan Ladidi, Halimatu ta tsinkai su daga nesa. A lokacin nan ne kuma wani mutum ya caka Mandula yuƙa. Halimatu ta ga yadda an kai.
Halo Rabi, Rabi in maza ki zo ina makaranta aje littattafai. Wa babba uzuri ne ya taso Rabi ki sauri ki zo. Hankali na dai ya tashi ban san yadda zan yi. Rabi ki sauri ki zo.
Kai, kai, kai, masu saurare? Ratanga ba lahiya hwa? Garin ratanga ba lahiya. A'a, wai wane ne ya kashe mandula? Ladidi, ke ta ni ka tambaya, ko ba ki jina? To ku masu saurare ba kuna jina ba, wa ya kashe mandula amma ina ina ya kamata ki ba mu labarin komi a cikin shirin amma ma saurare sai a shiri na gaba rayuwa kenan.